كانوا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقي الرجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون kamar yadda a karatun baya aka ce awalan ya tafakkaru ma bi tsayin jinna in wa illa nadir mubi wato ana so a nuna musu a tsayatu takwiniya ayoyi na cikin kaunu da kuma kuma aka aka fara nuna musu al-ayatul kubra shine manzon Allah yana cewa a musiri a ce masa al'ayatul kubra da kuta barin nimatul uzma da muktani cewa babbar ayar Allah wanda ya kamata da sun kalla su yadda akwai Allah su yadda gaskiya ne ba sa tunani ne a wani da makaru ba bi sa yi jinna wannan annabi nasu bai da abin da ya shafi aljanu ko kusa da shi babu ino illa nazir mubin awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ardi shin yalla ba za su duba bane yanzuru fi malakuti samawati cikin mulkin sammai da kasai malakut wato siga ne cikin siyagul mubalaga na mulku ba za su duba cikin mulkin sammai da kasai ba kamar malakut sai a ce kamar jabarut da sauransu malakutu samawati wal ardi ba ma khalaqallahu min shay'in da kai ba ma san mai da kasabar duk abin da Allah ya halitta wanda za su iya gani ko a ina yake wannan ya isa ya gaya musu yadda sayar na kauru yake da yadda lokaci ke tafiya ya tabbata jirgin da suke tafi suke jirgin zamani da ke dauke da su ya tabbata wato tabbas ya kusa isa inda zai sauke su tashin alkiyama ko an yi an yi kuna kadiktar ba saboda kowane mota kowane abin hawa za a samu wani sakan ɗaya da yake tsaye mutum ne dabba tsutsa ƙwaro jaki ko mene ne dai duk abin da ke motsi ba za a rasa lokacin da ya tsaya ba akwai abu ɗaya da tun da ya fara motsawa har yau bai taɓa numfasawa na sakan ɗaya ba shi ne lokaci to duba kaunu gaba ɗayan nan da yadda kaunu ke motsi wato lokaci dare da rana yana juyawa yana tafiya wannan ya isa ya gaya musu ya kusata su gane ka duk tarba ajalin tabbas ajalin su ya zo kusa kaga nan bai ce ma karu ba ajalin ba to alqur'ani in zai maganan kusacin alkiyama da kusacin ajali bai amfani da kalman karuba sai dai iqtaraba saboda nuna ba ya matso kusa bane ya matso kurkusa iqtaraba yana nufin ya matso kurkusa ne ba kuma ba iktaraba ajalu to fa bi ayi hadisin ba'da yu'minuna da wani bayani kuma bayan alqur'ani da ake biya musu da wani aya za su yi imani bayan abin da aka nuna musu da me da irin da annabi sallallahu alaihi da aka nuna musu in wannan bai isa su imani bayan wannan da me za su yi imani tunda dama ba mamakin an nuna musu su gani ba tunda an ce lahum qulubun la yasqawuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha walamu azanin la yasma'u da ulaka kal an'am suna da zuciya amma ba sa fahimta da wannan zuciya suna da idanu amma ba sa gani da idan ba sa gani ayoyin Allah su karba suna da kunnuwa amma ba sa jin wa'azi su karba da kaga su ka zama kaman dabbobi kai sun ma gaza dabbobi tunda dabbobi sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gane shi barewa ta gani ta gane shi dan wai ya ganshi ya gane shi alaihi salatu wassalam amma kafiran makka sun ganshi ba su gane shi ba kaga sun gaza da gobe ke dabba ya ganshi barewa ta faɗi ta ta kira shi manzon Allah ta yaje shi bare a damo ya yaje shi amma zaki ya ga dan sakon sa ma safina hadisi imam turmidi Allah ya kara masa yarda yana cewa akwai safina maula rasulillah shi wannan bawan manzon Allah ne ba sunansa ne na yanka safina ba inda ya samu safina tafiya za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kaya sun yi gutsu gutsu gutsu sai annabi yake a tara a daure a mayafi da aka daure sai annabi yake masa gashi dauka fa inna ma anta safina dauka yana murmushi daman kai kaman jirgirwa kake wajen daukan kaya to daga nan sunan sa nan kaya bace sai safina ya bi shi ma wato baran manzon Allah ne imamu tirmidhi ya rawaito mana hadisi cewa wannan safinan ya tsallaka kogi ya shiga kogi zai tafiya jirgi ya balle ya rike allo ya tsallaka da shi bakin gaba da ya je yana tafiya na tafiya kungumin daji sai ga shiga zaki zaki na ganin sa sai ya ce masa ya sai ya ce zakin ya abal haris ana safina maula rasulillah yana cikin sunayen zaki abul haris kai zaki ni ne safina bararren manzon Allah bai gama faɗa ba sai da zakin nan ya durƙusa ya daga wutsiyansa ya kada ya kira shi ya ce biyo ni suka je sai da ya kashi bakin gaban da akwai mutane ya tabbatar ya hau jirgin ya daga wutsiya ya gaishe shi yamar ban kwana sannan shi kaga inda zaki in ya ga mutum bai jiran bismillah bai jiran a masa tayi da ya ga mutum ya ga abinci bai jira a ce masa ga nama amma da aka ce masa baran manzon Allah ne kaga kenan idanu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna wa lahum adhanun la yasma'una biha kenan inda zakin nan ba annabi ya gani ba baran manzon Allah ya gani amma da aka ce musu manzo Allah maka da maka an yi ta ga musu dan kunnan bai ji wa lahum adhanun la yasma'una biha shine qur'ani ke tabbana afa bi ayi hadithin to da wani zance kenan ba da hu yu'minuna bayan wannan za su imani man yudlilillahu fala hadiya lahu فنظروا
من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ce ko da ke ba mamaki man yudillahu wanda Allah ya fatar fala hadiya la babu wanda ya ise shi yadda shi kamar da kullum Maulana Sheikh Azam Bukir Jallahu ta'ala me yake gaya mana kullum kullum shiriya da annabi in ya zo da shi akwai kwado ta waje mai makulli akwai sakata ta ciki shi sakatan ta ciki Allah ne ya sa sakatan makullin bai wajen kowa sai shi ya janye sakatar ta ciki kamar gidaki kofa mai sakata ta ciki kuma akwai kyaure mai kwado to an kulle da kwado kuma sa sakata ta ciki shi annabi in ya zo da wa'azi da shirya zai sa makulli ne shine wa'azi da shirya sai ya bude in ya bude kwadon waje Allah kuma in ya ga dama sai ya bude sakatan ta ciki sai shirya ya shiga to ko Allah ya bude sakatan ta ciki in dai annabi bai zo da kwado da littafi ma'ana da littafi da wahayi sai ka ga mutum ya kaurace bautan gumaka zamanin arna amma bai san Allah ba kamar su da jibnu amri ibn fayl cikin hunafa'u na na quraishawa tun wahayi bai zo ba da yake Allah ya janye sakatan amma annabi ne makullin bai zo ba sai ga su sun bidirewa gumaka suka ce wallahi gumaka ba Allah ba wallahi mun tabbata akwai Allah wannan ba shine addinin Ibrahim ba mun tabbata za ta shi kiyama yana cewa yana cewa a rabban wahidan am alfarabbin adinu idza taqassamatil umuru falahu balan adinu wa la yana cewa taraktul lata wal huzza jami'an wa zalika yaf'alu jaladu saburu yana cewa walahu balan adinu wa lamnata wala sanamai bani amrin azuru yana waƙoƙi na tauhidi cewa na bijirce wa gumaka ba ruwana da hubal ba ruwana da lata da uzza ba ruwana da gumakan banu amrin na ya za a yi ma wa'in zaɓin alloli da yawa a rabban wahidan an an faraddin addini kaga wannan ya kama da a arbabun mutafarriquna khairun am anallahu wahidun kafa gashi kuma wahayi bai zo ba lokacin yake wannan waƙoƙi to Allah ya janye sakata annabi bai zo da wahayi ya buɗe ba irin su warakatun nawfal shi daga ba annabi ya sami sallallahu alaihi wasallam irin su a ubaidullahi bin jashi shi ma yana cewa da basu bauta gumaka ba amma jalala ta fada masa da musulunci ya zo ya karba aka je habasha da matarsa ummu habiba yar abu safiyan kawai ta yi mummunan mafarki da shi da daddare washe gari da ta waga kan ta gaya masa labarin mafarkin sai ce mata ayya da ya zama kirista ya shiga addinin habasha a'udhu billahi kuma wannan bawan Allah dan goggon manzon Allah ne mahaifiyarsa umaymatu bintu abdul muttalib goggon ma'aiki ne alayhi salatu wasallam kan abdullahi bin jashi yana ce wanda ba su bauta gunki gumaka ba yana ce hunan faru amma da mutunci zai karba da ya bashi sai zama kirista kuma ya mutu a can matar ta sace ummu habiba da ta gama idda manzo sallallahu saboda tausayi ya turo da jashi ce daura masa aure da ita to wannan shine manzilin lahu fala hadiya la wanda Allah ya batar ba wanda ya sai shi yadda shi wa nazaruhum fi dubyanin yamahum Allah ya ce haka muke barin su a cikin girman kansu ta kutsawa cikin makanta ba tare da sun gane hanya daidai ba
يسألونك عن الساعة أي- أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرسها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حسي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة يا رسول الله سنة يوان تنبينك القيامة يوشغات سيا وأن تنبين دقا كون بانغري عليه الصلاة والسلام يا كربا kafiran maka sun tambaya yahudawan madina sun tambaya musulmai sun tambaya muminai sun tambaya kowa ma ya tambaya shine yas'alunaka ka annaka hafiyun anha cewa tambaya kafiran maka sun tambaya abdullahi dan abbas yana cewa in sun zo tambaya ne sallallahu alaihi har wani suna istiglalin wato suna amfani da dama na kusaci na dangantakan jini su ce masa ka san tsakaninmu da kai akwai dangantaka na jini ni dan uwanka ne ka gaya mana mana ko ta kusa ko ma yane ne ka gaya mana shine ya tsalunaka an haka annaka hasiyun bihim suna tambayan ka ran da ya ba yadda ka san wai kai da su akwai wata soyayya ta musamman da yake tsakanin ku akan wai zaka gaya musu ko dan soyayya to sannan kafiran yahudawan madina sun tambaya ya muhammad yaushe ne ne alkiyama kuma sun san cewa lalle Allah ya kaɗaitu da sanin alkiyama bai bar kowa ba wannan fi kamsin la ya'lamuhunna illa Allah na gaibu sannan muminan ma sun tambaya akwai hadisin balaraben kawai wanda ya zo ya ɗaga murya ya ce ya muhammad da ƙarfi sahabbai ba sa so a yi wa annabi wannan kira na rashin ladabi allah ma baya so la ta ɗalu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a ibadikum bala ya ɗaga murya ramin hadisi ce da annabi ya zo ba da amsa sai ya amsa gurgurun ɗaga murya sai ce ha'um tun da yadda ya daga murya aka kaga ba zai kara dagawa ba da ya daga murya tun da ya nuna yana nesa ne a nuna kyau sa ha'om ya amsa musa sai ce matasa yaushe ne da alkiyama a nan sura sula ce masa ma za a adatta laha wai hak ma za a adatta laha ki a adatta laha hubban lahi wa rasuli ne ka ta da mata yace na ta da mata son Allah da manzon sai ya ce almaru ma man habba wannan hadisi imamu anas sayyidina anas bin malik ya rawaito yana cewa ma farina fil islami wannan wato abinda anas ya karasa hadisi da shikenan ma farina fil islami faran a azama min farina yawm qala rasul al mar'u ma'a man ahabba ashhadu an uhibbu rasulallah wa uhibbu ababakar wa umar da yace yaushe ne ne alkiyama yace me ka tanar da musu yace son Allah da manzon sai annabi yace ai mutun ya tare da wanda yake so to shi ne ana sai ke cewa wallahi ban taɓa farin ciki a musulunci kamar randa annabi ya ce kowa na tare da wanda ke so din da na san ni ina son Allah da ina son manzo Allah ina son abokan da mu to wannan kenan sannan akwai hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaita wani ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mata sa sai ka wanda ji sai da ya kammala sai ce aina allazi yasalu an sa sai ce ha ana za ya rasulullah sai ya ce idza duyi'atil amana fantazir sa duk lokacin da kaga an tozartar da amana to karka jira komai ka jira alkiyama sai ya ce wa kaifa idza atuha ya ake tozartar da amana yace idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir sa idan aka dauki lamari aka mika wanda bai cancanta ba to karka jira komai ka jira alkiyama to wannan kenan sannan hadisin da ya fi su shahara shine hadisin sayyidina Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar daga wajen babansa Amirul Mu'minin wanda Muslim da ashabu sunani suka rawaito Bukhari bai rawaito shi ba bainama nanu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فاسند فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فجبيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا لو يسأل ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهروي أنه من عند الله قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أنت للأمة عبتها وأنت الولاة الولاة هفاة الآلة رعاء الشاء يتقاون في الناس ثم انطلق فلبست مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتتني من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم لأنكم دينكم وأنا حديثي Bukhari ya rawaito irin sa amma wajen Abu Hurairah ba da wannan sigan ba wanda kita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barizan linnas faja rajulun faqala mal mal mal mal iman sannan sai mal islam mal isan za ga akwai bambanci a lafazi amma dai hadisi ɗaya ne to a riwayan Abu Hurairah da mala'ika Jibril ya fita bayan ya kammala sai annabi ya ce ruddu alayya rajul ku dawo mun da mutumin nan ku fita ku dawo mun da shi ku ce ina ku saki kira mun shi suna fita sai ba su ga kowa ba suka dawo ba ku ganshi bai ce mala'ika ne jibril alayhi salam ya zo dan ya to a cikin tambayan da yayi wannan wanda hadisi ne ma'rufi na daljami maganan tashi alkiyama cewa wanda ya tambaya bai fi wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba to sai dai faɗi alamomi a alamomin alkiyama kuma shi ma hadisai da dama sun zo da shi akwai hadisin abu abdullahi al-hakim an-nisaburi a musaddaq yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama a ya daga yatsu guda biyu yana cewa bisu ana wasa'ata ka hatayi an aiko ni ni da alkiyama kaman waɗannan guda biyu ma'ana yadda yadda wannan yatsan ta wuce wannan da kaɗan haka ni ma na wuce alkiyama da kaɗan a wani hadisi yana cewa kaifa yana kishingida za ga ya tashi ya zauna aka ce lafiya rasulullahi ya ce kaifa asma innu ko kaifa askunu wa kadil ta kama sahibul karni karna ya zan nutsu bayan mai kaho ya kifi kawonsa ya kai baki yana jira a ce hura kawai ya hura jama'a daga lokacin ma ban da yake an cika kawon nan an kai baki ba shekara dubu da ɗari hudu aka yi sannan in a sayidina anas dan bari yana cewa kamar yadda Ahmadu ibn Hanbal ya kawo a cikin Musnad cewa waɗansu sun zo gaban manzon Allah da yaro a gaban su Anas yana cewa yaron nan sa'ana ne ni kuma gashi yanzu na tsufa yace mu suka ce ya Rasulullah yaushe ne alkiyama sai yace kun ga wannan yaron hazar sabi wannan yaron kashi ya yi furfura lokacin da zai furfura to alkiyama ta tsaya to sai ba a fahimci hadisin ba ana ta duba yaro yaro in dai tsawon kwana annabi ya ce idza ummir hadha shar ko hadha alwalad yace la yati alaiha harum hatta takuma sawa kama kalin ma zamana tsufa ba zai zo masa ba sai alkiyama ta tashi to a wannan hadisin ya samu iskali saboda ne Anas yana cewa yau shekara na ɗari kuma ni ne sa'an yara a basra a iraq a nasu mali ya tsufa ya kai har kusan shekara ɗaya sai hadisin sai da aisha shi ya fassara shi cewa yana cewa alaihi salatu wassalam kafin yaron nan ya girma alƙiyaman ku ta tsaya ya nuna mutanen wurin ta ku alƙiyaman dai ta tsaya ba alƙiyaman gama gari ba da wannan aka gane ashe ba iskali ashe ana nufin yaron kan ya tsufa sannan da hadisin bayan sallar da daddare bayan sallar isha'i bukhari ya kawo shi a babin wato hira cikin ilimi da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi isha yace sahabbai arayatukum araytum laylatakum hadhihi fa innahu la yati alaiha mi'atu sana la yati yana cewa kun ga daren yau da muke ciki shekara ɗari ba zai jiyo ba face duk wani mai rai a bayan ƙasa ya mutu to nan ma sai aka ɗauka ci alƙiyama ta tashi duk a mutu a masu rai a wannan daren daren bai jiyo ba ka ce yanzu muna muna nawa ga watan boko misali yanzu biyu ga watan april ko sai ka ce wato 20 ana ji a ce 21-22 april biyu ga wata ba shi ne da shekara ɗari daidai ba muna 2020 yanzu ko 21-22 april biyu ga wata shi ne shekara ɗari daidai ba ko ƙarin awa zuwa war haka to zuwa lokacin kaga a daren da manzo Allah ya magana bayan isha'i tunda suke da dare bayan sallar isha'i daren bai kewaye shekara ɗari da wanda yake numfashi a lokacin wanda yake da rai ba hatta a nasu ɗan malikin da ya shekara ɗarin ma tun da a lokacin da aka yi magana kusan ƙarshen rayuwar manzon Allah ne a nasu kuma ya manzon sallallahu ya zo mu je shekaransa goma ana ganewa kaga annabi bai rasu sai da ga shekara ashirin ana ganewa to ko bai wuce shekara ɗarin nan da ɗan ɗoriya bai rasu bai kai ɗari da goma ba kaga ba wanda ya kai wannan lokacin agogo ya juya shekara ɗari daidai yana da rai babu in mun ɗauki anas ɗan malik a matsayin misali to wannan kenan an faɗi alamomin kiyama da yawa manzo sallallahu alaihi akwai asaru da suka zo da dama cewa idza taqaraba al-ba'idu wa takallama al-hadidu fantazir sa'a idan nesa ta zo kusa karfe yayi magana kar ku jira komai ku jira al-kiyama akwai cewa la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu kal kashahr wash-shahru kal jum'a wal jum'atu kal yawm wal yawmu kas sa'a was sa'atu kad damrati minan nar al-qiyama ba ta tsaya ba sai shekara ta kanannade ta zama kamar wata daya mu ka yi shaida ne ko shekara ba ta zama wata yanzu ba shekara kwana ma ake cewa wata kuma sai ya kanannade ya zo kamar mako saboda gajarta mako ɗaya ya zama kamar yini ɗaya yini ɗaya zai zama kamar awa awa ya zama kamar ƙyastawa kamar ka ƙyasta a shana to kaga wannan yana nuna mana duk alamun kiyama sun kusa sai dai mu gyara hali mu abin nan ko abin da yake faruwa a duniyar yau ta cewa wato abin da turayen muke ƙoƙarin su ƙaƙa ba duniya mara kyau ɗin na auren jinsi ko shi alama alkiyama annabi ya faɗa zai faru alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ya sanyar rijali bin rijali wa nisa'u bin nisa'i alkiyama ba ta tsaya ba sai maza sun wadatu da maza gabarin mata mata sun wadatu da mata gabarin maza hudu billahi kar Allah ya kai mu lokacin alkiyama ba ta tsaya ba sai ma an daina aihuwa waɗanda alkiyama ta shi akan su shiraru shiraru khalqillahi la taqumu illa ala shirari khalqillahi ba ta tashi sai akan ashararan bayi wanda ba su da rabu la taqumu sa'atu hadisin tirmizi cewa la taqumu sa'atu wa fil tirmizi da muslim la taqumu sa'atu wa fil ardi man yaqulu allah allah ba za a tashi alkiyama a bayan kasa akwai mai zikiri allah allah allah shehu radiyallahu anhu yana cewa yana faɗin alkiyama ta kusa ta fayati masihun war rijalu rijaluhu بدين الإمام الهاشمي يتدين هنالك أما الفيض لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع متقن آه فيكتم عيسى لا تكون ولاية بعيد ممات الروح فالخير يرفض فإن لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعات ونادى المؤذن cewa bayan na gama aiki na ji Ibrahim Kaula in na tafi annabi isa in yi zuwa ƙarshen zamani yace war rijalu rijalu mazajen nan ne da aka yi tarbiyya su ne mazajen da zai aiki da su kuma shari'ar annabi ba hashime ta ita zai hukunci bidini imam al-hashimi ya tadayyana yace a lokacin faida ta gama ko ina la shakka lan tara siwa arifin billahi faida ta gama ko ina ta yi kawai ga baga kowa ba sai arifi to wallahi ko kowa bai zama arifi a gaske ba kowa ya zama arifi a ma'ana a zamantakewa ba lokacin da shi ke maganan nan bayan shekarun da ya bar duniya akwai bankuna ko babu mahajubin banki a lokacin da muke yara shine in ka bude account a a bank of the north a nan kaduna ba ka isa ka cire kudin ka duk inda ka je a duniya sai ka dawo kaduna a wannan branch na bank of the north ka zo ka cika takarda a duba hoto a duba ka a kidayen sulalanka a baka in ka bude account a lagos ba ka isa ka dauki kudin a kaduna ba dan me dan ba ma'arifa faida ba ta game ko ina ba bankunan mahajubai masu kudin ma mahajubai ba wanda ya sai dauki kudin sa sai an zo keke da keke saboda ba marifa a zuwa kanka amma yanzu in ka bude banki akan a Lagos idan ka je Adama Allah Lagos shine Allah Adama da ka faita ta gani ko ina da ka je ka ce ban kuɗi na sai ce ai na gane ka sai ɗauko ni koma kuma bari ka je wajen ciro kuɗin za ka je da kati na ATM ka gana nuna kalmar shahada kati na ATM haka ne sai ka soka katin za a auna gwargwadon can imanin katin in imani bai inganta ba za a damuwa da katin in ya inganta za a duba katin da kyau in an duba sai a ce to ka rubuta ismul azam allazi idza biya bihi istajaba haka ne idza su ila bi a ba wa idza biya bihi istajaba ba haka annabi ya ga mana ismul azam ba rubuta ismul azam wanda ba wanda ya san sunan Allah ne daga kai sai Allah sunan da kai kake kiran Allah da shi sai ka sa digit guda nawa guda hudu ko alif lallan hakuri kana sa su to kai usuli alifi ne ka zo sai a bude maka a ce maka to yanzu ka iso fadar Allah kwashi nawa kake so ka ba gwargudan imaninka ƙarfin imaninka ɗiba ƙarfin balance ɗinka ƙarfin imaninka kai ba ma ɗiba ba ko madadi za ka yi wani ka yi madadi ka maza tunansuwa har madadi kana iya yi ba ɗiba ba in wani za ka tura ka sai ka tura ka saya ka zo gaban Allah ko ni ka ɗiba gwargudan imaninka ɗiba kaga lan tara shi wa arifin billahi wa shaqu mutqan kuma ga doka ana bin sau da kafa ga ma'arifa ga kuma ana bin shari'a sau da kafa sai an kai lokacin shehu yace fa yaktimu isa sai annabi isa ya zo ya khatmin sa na karshe bayan mahadi ya tafi kenan la takunu wilayatun bu aida mamakin ruhi ba za a ƙara naɗa wani kuma wata wilaya bayan isa ya tafi daga rasul annabi zan bi to fal khairu yurfanu an bisa dukkan alheri ya kai to kan waɗannan na bayan isa ya tafi kansu alƙiyama za ta tsaya su ne waɗanda la ta ƙumu illa ala shirari halƙillahi a nan ne a fa'illan ya kuma ya tsurna sai a kuma hadisin musulun da turmizi la ta ƙumu sato fil ardi man ya ƙulu allah allah in an rasa wani zai zikiri sai babban zakiru mala'ika ya ɗauka hoyin zikirin ƙarshe shi ya ɗauka hoyin so ɗaya zai yi busawa ɗaya zai yi sai duk a faɗi a mutu zalzala zalzilu sa'atin wa nadal mu'azzin sai israfilu alaihi salam sai busa kaho sai duk a faɗi a mutu to wannan ya tsallu kan sati ayyana mursaha yaushe ne ne kafuwan wannan rana yaushe za ta zo ta tabbata yaushe ne ne tabbata wannan ranar alkiyama kun ka ga musu ya sallah inna ma ilmu inda rabbi sanin alkiyama ya ya kadaita inna ma wato lilhafar cewa ba wanda ya san ranar sai Allah shi kadai inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda zai bayyana ta a ranar in ta zo sai Allah shi kadai saqulat fis samawati wal ard bayyanan alqiyama ta ai nauyin ta ya wato yayi nauyi matuka musammai da kasa su iya dauka shi yasa in ta bayyana in kana so ka san me fassarar saqulat fis samawati wal ard je kai da shamsu kuwirat wai zan nujumun kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار قتلت وإذا الرسل هشر وإذا الجبال سجر وإذا النفوس زوجة وما نزلت جائزة من كل وجوز هزوا ألف السماء كجيت ذا أشي حتى رانا أن جويد إتتا تنجا تاي تايو ah, taurari sun faɗi wato gajimare an keta ga wayar ta shakar sama bilgama ne ƙasa ta amayar da abin da take ciki to wannan ya nuna maka saboda lalle wannan alkiyama ta yi nauyi musammai da ƙasai saboda fi samawati wal ard la ta'tikum illa basta ba za ta zo muku ba sai ba ku shirya ba manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a lokacin mai sayar riga ya zo ya baje ta gaban dillaji nawa rigar nan annabi yana so ya fassara sahabbai bakta yace mai sayar riga ya baje ta a gaban dillaji nawa rigar nan yace kaza albarka suna ce ba a gama cika ba za a hura kawo yace mai wanda yake da wurin tarar ruwa house ya zo yana kokarin sa siminti yana lillike wurin ana garewa inda zai tari ruwa zai tara ruwa matattarar ruwa bai gama liƙiya ba sai a hura wal akir wa lam ya'kul wa sharib wa lam yashib me ci ya dauko loma zai kai baki kan ya kai me ruwa ya dauka zai kai baki kan ya kai sai a hura ka la tatiku illa bakta sai ba zaka yas'alunaka anha ka annaka hasiyun ya zala suna yawan tambayin ka alƙiyamun nan kaman kai wani masoyi ne suna amfani da soyayyar da yake tsakanin kafiran maka kenan daga cewa ai tsakanin mu da kai akwai soyayya akwai zumunta da jini ka gaya mana alƙiyamun nan ko a koye mana dan mu santa kun ka gaya musu inna ma ilmu inda Allah iyaka sanin ranar alƙiyama yana wurin Allah ne walakin akthar nasu la ya'lamu yawancin mutane ba su sani ba
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ذاك قد سياج وأن آيوي آيوي مكة ne irin karatun garin zaman makka ne kul ka gaya musu ya rasulullahi la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni ban mallaki wa kaina wani abu na amfani ko na cutarwa ba sai fa abin da Allah ya so wannan kuma ai da man idlaqin iko a hannun Allah tabbatacce ne ba mai iko da komai sai Allah shi kadai kan komai da komai ma subhanahu wataala wala kuntu alaman gaiba da kuke matsa mu in ga muku alkiyama cewa in ga muku alkiyama ai gaibin da Allah yake bantu da shi ne baya cikin sauran gaibu maulana shi radiyallahu anhu shi karsun wuce radiyallahu ta'ala Allah ya saka masa da alheri ya sha mana karatun gaibun nan ya kasa mana shi kashi biyar kuma a cikin qur'ani ba ma waje da qur'ani ba maulana shi yana cewa in ka duba alqur'ani in ba kana so ya warware juna ba dole ka yadda gaibu ya kasu kashi biyar in ba ka ba sai ka ga qur'ani ayoyin kamar zan su warware juna da farko akwai gaibin da ya kaɗe ta Allah shi kaɗai wanda bai sanar da kowa ba har shugaban halitta har annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa shine nake suratul naml qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ga yawa duk duniya ya rasulullahi sama da ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah shi kaɗai to shi yasa ma yasa alkiyama a ciki wa ma yash'uruna ayyana yub'asuna cikin gaibin da Allah yake bantu da su kenan Allah bai sanar da kowa ba akwai gaibu mataki na biyu wanda Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai sanar da ko sauran annabawa ba sai shi kadai shine gaibu cikin suratul Ali Imran inda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma kana Allahu yudhiyakum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa amin billahi wa rusulihi Allah ba zai bayyana muku gaibunsa ku sani ba amma a cikin bayinsa manzanni zai zaɓi wani a cikinsu kaga dukkansu mutsafauna ne dukkansu mujtabauna ne in an ce a cikin su za a ƙara zaɓe ai an san waye zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu sallallahu alaihi wasallam yana ce fa ana khairun min khiyarin min khiyar sallallahu alaihi wasallam dan haka ya keɓanta da gaibun da hatta annabawa da mala'iku ba su sani ba shi kaɗai ya san wannan sallallahu alaihi wasallam wannan gaibun yana daga cikin abin da yakan abin da Allah ya bayyana masa a Isra'i da Miraji lokacin da ya wuce sujjatul muntaha jibril ya ce ba zai wuce bai zauna akan kujera annabi sallallahu alaihi wasallam a fi misli hadha al makan yastukul qalilu qalilahu a irin wannan matsayi ne masoyi zai bar masoyi zai ce a'a ai mu mala'iku muna da wurin da ba mu wuce ni ban taɓa wuce nan ba min na illa da maqam malu annabi sallallahu alaihi wasallam ce rafraf ya dauke sai ya wuce da shi to kaga inda rafraf ya kai shi nan ya fi bar annabi ibrahim a ƙasa jibrilin da ya rakiya ma an bar shi a sirrin munta ya bar duk annabawa zaɓaɓɓun Allah a ƙasa ya je inda ba komi ba kowa sai Allah wannan wurin ya sunansa a wurin mu gaibu sunansa gaibu don ba wanda ya san shi har yau sai Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taɓa zuwa wurin har annaba ba su taɓa zuwa wurin ba da ya zama gaibu ba wanda ya raka annabi daga kayan jikin sai takalmansa ko takalma bai cire a inda jibilu ya kasa wucewa ba da haka takalma annabi ma sun je inda jibilu har yau bai je ba tunda ba rawaito ya cire ba da an rawaito mana irin na Musa an ce faklana alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa ta ta kalma annaba muhimmin abu ne da alqur'ani a inda suka cire ma Allah zai ce sun cire takalmi kaza ba za a ce Musa ya cire ba ce Muhammadu ya cire ba inda ya cire sallallahu alaihi wasallam kaga wannan gaibu kasa da shi gaibu da annabi sallallahu alaihi wasallam annaba suka ke banta da shi duk wanda ba annabi bai sani ba shi a cikin sautin jinni alimul ghaibi fala yazuru ala ghaibi ahadan illa man yattaba min rasulin fa inna yasuku min bayni yadayhi wa min kalbi rashada wannan gaibin Allah ce ba zai bayyana kowa gaibin sa ba sai wanda ya zaba ya mai da shi manzo kaga manzanni shi yasa ya kare ayat da ya alam an kad abla guri salati raddihim da jaki ma'ana dukkan su kenan wa hada ma ladaihim fa asa kullu shin adada to kasa da su annaba da manzanni da mala'iku ajinsu daya sai siddiƙai shine wanda kamar da imam suyuɗi ya kawo cikin tarihul kurafa sai dina abubakar allah ya ƙara masa yarda a cikin tarjamarsa da ya zo rasuwa ya ce sai da aisha ga dabino na baki baki ɗiba ba ga shi zan rasu mu kuma gada na guda biyar ne yan wanki maza biyu da yan wanki mata guda biyu sai ta ce ya baba na san yan uwana maza guda biyu da Muhammad da yayansa wato Abdurrahman mata kuma na san Asma'u wace ce ta uku ta mata yace ai ga ta nan a ciki bintu Kharija Kharija ta ibn Zaid makoci na da na auri yar shi yanzu yar tana da ciki kuma sai na rasu ne za ta haifi ya mace ya rasu kuma aka haifi ya mace aka samu ta ummu kalsum kaga wannan gaibu ne Allah ya san da siddiqin sa Abubakar umaru da kaɓar ya yi wannan ba dama abdurrahman ɗan alfin har ma bai jin daɗi umaru na kan mimbari kawai ana cikin huduwan juma'a ya ɗaga hannu ba roƙon ruwa ba ba wani abu bai ya ce yana nuna da hannu aljabala jabala ya tsariya aljabala aka yi ta kallon juna a masallacin tsakiyar hudu ba ya katse yana cewa sariya ku ta wurin dutse ku ta wurin dutse da wa yake yi da ya sauka ibnu afin ya kama hannu ranka ya daɗe za ka ja mana magana kana hudu ba kana magana sare sai ce karka a'a gani ne za a ci su da yaki gani ne za a ci su da yaki a farisa dake ba shi command ya ta wurin dutse Allah zai ba su nasara kuma ya ta wurin dutsen suka yi sa ba hada wata guda ba sai ga dan aikin sariya ya iso madina cewa wata juma'a hudu da suka wuce mun ji muryan sarkin musulmi an kusa cin mu da yaki yace mu ta wurin dutse ko muka ta wurin dutse muka ci yaki to kaga wannan gaibu ne Allah ya da Abu Umar ya makamin Siddiqi a lokacin Allah ya da shi haka Usman ibn Affan da Maulana shi ke karanta mana kullun cewa wani mutum ya zo wurin sa yace ban san gani mutum ya zo min da zina-zina a cikin sa mutum yana zan a wahyi ba da Rasulullah wahyi ba annabi ta ba wahyi bane ita mufratatul mu'min shi mutumin ya san me ya faru ya san ya gamu da ƴan mata yi wasanni da su shi ko Usman da garin cikin sa ya ga zunuban nan akan cikin sa to kaga wannan gaibu ne sai na ali nabi albin yayi wannan ya faɗa mutanen iraq yace wallahi mutanen sham za su ci ku bayan na tafi yace ba wai za su ci ku da sun ci ku gaskiya ba za su ci ku saboda sun ci ku na ci akan kare su akan ku akan gaskiya haka ya faru radiyallahu ta'ala ne ta daga ba dole mutanen sham suka kwace kasar misali abubuwa da dama irin wannan radiyallahu anhum jami'an maulana ce yace wannan shine mataki na na Allah shi kadai na manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai na manzanni da annabawa na siddiqai mataki na hudu mataki na biyar na karshe shine cikin ayatul ayatul kursi wala yu'minu bi shay'in min ilmi illa bima sha'a to illa bima sha'a nan bai ce mumini ko kafiri ba kowa ma Allah na iya sanarwa shi maulana shi yake a nan ne za ga wanda baya sallah ya zo kasar kurce nan an tuna za a samu man fetur kuma a samu ya auna da tsakanin mashi ya ce matar ka tana da ciki ya tafi tagwaye ko namiji ko mace da ire-iren wannan gaibu ne amma Allah ya sanar da shi ka ganin da zaka za a wanye lafiya ba ba suka kenan ka ce ba a san gaibu ba wani ya ce gobe za a yi ba kuma an ga an yi ka ga yake yadda wallahi shi tuna bishiyan nami ilmi illa bi ma sha sanan Allah ya nuna masa za a yi ba ko da meteorologist ne ai ilimi ne kuma da ilimi ya gano gobe za a yi ba to in ba Allah ya nuna masa ba ko me ya iya zai iya gano wani dole sai da Allah ya nuna masa to ban tuna manzon Allah wannan aya cewa walau kuntu alamul ghaiba Maulana Shehu Jallalu yana cewa da yawa ɗan mutanen da suke rena martaban manzon Allah masu inkarin martaba annabi da waliyai sukan yi amfani da ita wajen wai annabi san gaibu wai zai ce wai cewa mu aka yi walau kuntu a alamul ghaiba lastaghfartu min alkhair kuma wa ma masaniyar su ai da na san gaibu ai da na yawaita wa kaina alkhairi da ba sharri da zai same don Allah ƴan uwana a aqidan mu na musulmi akwai alherin da ya kubuce manzon Allah akwai sharrin da ya same shi to ya rantsa ya zama daidai man kenan shi ma ya san gaibu kenan ya ce da na san gaibu da ba alherin da ya kubuce da dukkan alheri na yawaita wa kaina shi da ba sharrin da ya same ni mu kan a imanin mu wallahi ba alherin da bai same ka ba ya rasulullahi ba sharrin da ya same ka ko sallallahu alaihi wasallam na tare da kai ma ba shi ba sharri kaga ko ai ya zama ya tabbata yayi daidai kenan in ana illa nazirun iyaka ni ba wani bane ma'ana ma ana illa nazirun ni ba wani bane face mai gargadi ni ba Allah bane ba nabiyin Allah bane ni bawan Allah ne manzon Allah ne mai gargadi wa nazirun ne illa nazirun wa bashirun mai albishir liƙaumin yuminun ga mutane masu imani
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tawashshaha hamalat hamlan khafifan فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لينا كيكنا صالحا لنكونن من الشاكرين
هو الذي كرهكم من نفس واحدة فجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسألت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah yana so ya koma Allah nan a labarin yana so ya koma asali ya mana wa'azi da asali tun farko ma ya aka yi shedan ya fara har ya janye ɗan adam daga jikin Allah a'udhu billahi Allah bai da jiki ya janye ya raba su da Allah har ya musu ya zama musu hijabi tsakanin su Allah ya batar da su cewa huwa allazi karakum Allah ne shine ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya shine annabi Adam wa da alamin zawjaha wanda ya halitta mata ta matanta daga jikinta ita wannan ran wato wa kalaka min zawjaha basta min marijalan kaseeran wa nisa hawwa'u kenan an kira ta hawwa'u li'anna khuliqat min hayyin saboda ita kadai ce farkon wacce daga jikin mai rai aka tsagulo aka yi ta shi Adam daga jikin matattu guda biyu aka yi shi mataccen ruwa da mataccen ƙasa amma ita hawa malamai ishtiƙaƙi suna cewa an kyata hawa ne saboda an halitte ta daga annabi adamu da ransa a lokacin aka zakulo haƙarƙarinsa aka aka aka aka aka halitte ta da shi haƙarƙarinsa na hagu ta inda ya ji karkatar mata nan aka yi mace in ka ɗauko hadisin da kira fa inna hunna khuliqna min min dalin a'waja wa inna a'waja ma fi dali a'la cewa mata an yi su daga lankwashashen haƙarƙari inda ya fi karkacin haƙarƙari ta ƙwalolin to ta ne shi za mata ba ta miƙa da tafi daidai in kace ta tafi daidai sai dai ka karya ta karyawa wa kasu hunna talaku hunna karyawan kuma shine sakin su mutum ya sake su to in ka aure ta kaga ita ma hakan take a karkace saboda haka Allah ya yi su a wajala mina zawjaha liyaskuna ilaiha dan ta ɗebe masa kewa shi yasa Allah ya masa mace shi annabi Adam a yadda mu ma kuma mu ƴaƴansa yake cewa wa min ayati an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yadda shi ma ne yace liyaskuna ilaiha kudara bainakum mawaddatan wa rahma a falamma tagasha bayan sun so gonan ƙasa yayin da annabi adam ya kwanta kwanan aure da matarsa tagasha hamalat hamlan khafifan sai ta zama juna biyu tare da shi famar raddihi tana tafiya da juna biyun nan har ya kai lokacin da yayi nauyi tana tun tana kai kawo har yayi nauyi a jikinta yayi nauyi ta kusa aihuwa malaman tafsiri anan suna cewa wato ta yi ta haifan 'ya'ya da farko suna mutuwa in ta haifi ɗa ya sa masa abdullahi ya sa masa ubaidullahi ya mutu ya mutu sai shaidan ya zo musu ya ce musu ni ne abokin kunnan a jahannama wannan na ba ku ɗan itace kuka ci ni na batar da ku ni ne dalilin jefo ku nan duniya kuma tun da ba in dai ba za ku haifi ɗa ku sa mun takwara ko da sunana ba to ya rika mutuwa kenan Allah da jarraba ko in sun haifi kusa abdullahi sai ya mutu wadullahi ya mutu ta da mun ba a koya mana ba an kama duniya ba dalili sai jaraba ba wanda aka yaudara ba wanda aka ce an koya musu bai san za a jarabe shi shikenan suka ce su ba su masa biyayya ba ba su saka ba to sun ce da ta samu wannan ciki ya samu ita hawwa'u ya gaya mata ya ce in kin haife shi ki sa masa abdul haris ba zai mutu ba cikin sunan shi ɗin akwai haris shikenan da haka haifi ɗan namiji aka samu su abdulharis ɗin to shi ne wannan ayar Allah yake ba da labari cewa falamma asƙalar da'awar laha da cikin nata yanayi suna ta addu'a rabbana da in ateta na saliyar Allah in dai ka ba mu ɗa in dai ka ba mu ɗa wanda yake da cikakkiyar halitta mai kyau za mu zama masu muka godiya don muna jin tsoro ba mu san me za mu haifa ba wannan ma yasa waɗansu malaman suke ganin kamar cewa wannan shine ciki na farko kafin waɗannan amma dai masu cewa an yi ta aihuwan suna so su samu sabab na wannan ayar ne don su mata alaka akalla da cewa ji alalar shuraka fi ma atahu to sai suka ta addu'a da Allah ya ba su dan faran mata ma mai kuna na min shakin zamu gode na آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون فلما آتيهما صالحا الله ya basu da cikakken kuma sai suka sa masa Abdul Haris sai ya zama wannan amma baya nufin hadawa Allah tarayya su lokacin ba su san sunan shi dan Harisu bane ba su san wai sun sa masa bawa bawan ko sun sa masa takwara wani sun ce Haris wani sun ce Abdul Haris ala ayi halin ko takwaran ne Haris ko Abdul Haris din ne ba wai sun yi akan sun hadawa Allah tarayya bane amma jalalar Allah ta ɗaukaka da ya dubi bayansa cikin jalala ya tune su ko yaya ne ne da girman laifi kuma ba su da damar su shi Allah ba bai tambayin ka kai kai kaza ka ce ban yi ba oho ƙarya kama Allah ya ce kai ka ce ƙarya ce ko ba ka yi ba ba da yake annabi Isa a an ta kulta linnasi takizuni wa umbe lani da kun sai ce a ba haka bane Allah wallahi ban faɗa ba ni da maman na ba wanda ya faɗa oho amma ƙarya kenan mai faɗa ke na ya ƙarya kowa mai kuka ta kasance su fahanaka ma ya kudu liya na ƙula malai salijiyar in kuntu kuntu faƙad alimta ta alamu ma fi nasi wala alamu ma fi nasi inda ka ta alamu biyu shi Allah ba amar musu ko ka san baka yi ba ba da harshen ladabi ba ne Allah na tuba malaman suna guda mana ko iyaye ko shahanai ba ka musu musu kai tsaye sai ka yi ka za ka ce ban yi ba sai dai ka nemi hanyar da za ka fahimta da su wallahi abin nan ba haka ba ne ba a gaya musu daidai ba to shi za ta yace ja'alalahu shirkan imamu suddi cikin malaman tafsiri almajira abdullahi dan abbas yana cewa akwai waɗansu waɗanda daga bayan labarin ya koma kansu waɗanda su ma mace da namiji ne suka haifi daɗin suka mai da shi suka haɗa wa allah tarayya a kan ɗan suka mai da shi bawan shaidan kuma alhaji abdurrahman suyudi yana karfafa magana a cikin littafinsa na alikan fi ulumin qur'an yana cewa akwai wani cikin masail na ilimin tafsiri akwai wani ilimi na musamman da ake alwasl wal fasl wato hada karatu da raba shi nan an dauko yankin karatu wadansu can daban mace da namiji suka hada Allah tarayya suna jikokin adamu ne aka jona da labarin adamu da hawa ba don komai ba saboda a nuna shirka a nuna wato saba wa Allah tun farko shedan ne shi ne tushe ya yaudari adamu da hawa'u shine har a jikokinsu aka samu shi kai har yanzu hadisin kullu maulidin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasrani ko wani da da ana shi kan fitran musulunci iyayen ke mai shi bai hude ko ba nasare ko kuma ba majuse to wannan sai ya zama shi ma ya ciki ta labarin cewa waɗanda daga ba duk wani mace da namiji da suka mai da ɗansu ba yahude su ne ja'alalahu shirkan ba adamu da hawa'u ba domin ittifaqan a malaman usuluddin malaman tauhidi annabi baya laifi baranta na shirka annabi ko kafin risala baya laifi baranta na shirka ko karami ko babba shirka kuma babban laifi ne da haka sai dai a maida wa waɗannan da suka zo daga baya wajen haɗo karatu aka ɗauko na uwaye ko yau aka samu uwa da uba sun hafi sun mai da shi arne to sun shiga ja'ala da shirka shi ma a tahuma sun jona daga inda katun adamu ya tsaya daga kuna nuna shakirina to su kuma mata ma salihan don kowai uwa da uba ai salihan aka ba su mauludin da yuridu alal shukra ko da su yahudawa ne salihan aka ba su jalalahu shirkan fi ma atawu fa ta'ala Allah Allah daukaka amma shi kuna ga barin abin da ake tara masa
alhamdulillah alhamdulillah ina addu'a Allah ya mana gafara Allah ya kara mu lamu shi lafiya don kwana barka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji gamu ji gayya mu da iyaye ya mu da wanda Allah saka shi na mu da alheri Allah ya da da barka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ku da ku da ku barka ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam فاتحة للصلاة الفاتحة
alhamdulillah
فاتحة لا إله